أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka ita ce makama ta al-imam badi'u zaman al-hamzani rahimahullah mai rasuwa shekara ta 400 ba biyu Allah shi kanshi da gafara wannan shine darasinmu na goma sha hudu kuma zan mu tashi a mukama ta goma sha uku ita ce mukama ta goma sha uku a asalin littafi ba su sa cewa almukamatu salisa ashara ko almukamatu kaza don saboda tartibin daga gare ne ne rattaba abuna ba asalin yadda suke abin nan bane asalin yadda nuskar tawa take kenan wannan ba irin ta mukamatul hariri bace wadda yadda take haka mai ita yayi ta amma ita wannan mukama 500 ce dan guntsiran da ya samu shine malamai suka hada basu da tabbas cewa wannan ta biyar ce wannan ta uku ce wannan ta hudu ce kenan a iya shi yasa in za a ce makama ta kaza a iya nuska a tsarin nuskar da take hannunmu ita ce makama ta sha uku al-makamatul basriya makama ta garin basra al-imam yake cewa haddasana isa bin hisham isa bin hisham ya ba mu labari kala yake cewa da khalatul basra na shiga garin basra wa ana min sinni ni ina daga shekaruna fi fata'in cikin sarmantaka shekaruna na sarmantaka ne wa min az-ziyyi a cikin sha'anin ado kuma fi hibirin ina cikin jajayen kaya wa wisha'in da ado tuhawa da take mai abin nan mai zane tuha mai zane ita ce alwisha almanqushal muzayyana yace wa minal gina cikin kaya masu kyau tuha ja suna sufanta ta saboda ado da kyau wa minal gina a cikin wadata kuma sha'anin wadata fi bakarin ina cikin shanu wa sha'in da kananan dabbobi fa ataitul mirbada sai na zo gurin sussuka masussuka ko kuma gurin dar mai dabbobi shi ake cima almirbat fi rufqatin cikin wasu abokan tahiya ta'khuzuhumul uyun idanu suna karba suna kama su duk wanda ya gansu dan kyan su da kyan halayen su da kyan su mutane ne masu kyau idan shi zai ta kallon su wa mashaina gaira ba'id muka yi tahiya ba nesa ba ila ba'd tilkal munazzahat zuwa ga wasu bangaren gurare na jin daɗi gurin da za a ce da ake cewa nuzha da mahuta nuzha shine almunazzahat almutanazzahat gurin nuzha ya ce fi tilkal mutawajjihat a wajen waccan mafuskanta wa malakatna aradun wata ƙasa ta mallake mu fahalalna ha muka sauka cikinta wa amadna liqidahil lahaw muka nuhaci amada bi ma'ana qasada muka nuhaci alqidahul lahaw kibban duba na wargi fa ajalna ha sai muka muka gudanar da su mudarrihina lil hishmati mun jefar da ɗebe da kewa izlami kun fi ina illa minna ma'ana babu wata kewa tsakaninmu dan babu wani wanda ke cikinmu sai dan cikinmu a tare da mu gida ne kowa ya san kowa babu wata kewa da zan muga cewa wannan bako ne muna jin nauyin mu'amala da shi ya ce fama kana bi asara miniti da da ɗarfi ba tare bai kai gaugawa da kamar maidawar ido ba kamar kibtawar ido ya ce hatta annala na sawadun har sai da sawadun wani duhu annala na ya bayyana gare mu ta hafiduhu wihadun wihadun yace zukure takhafiduhu yana yana sassauto da shi alwihad shine zukure tsira wannan ga tudu nan ga gangare shi yake cewa wihad wanda saman shi akwai tudu wa tarfa'uhu nijadun kuma tudu yana daga shi ma'ana mutunan nan dai da muka tsinkaya daga nesa yana zawa ya hayo tudu ya hayo gangare ya hayo tudu ya hayo gangare yana zawa a wajen mu wa alimna annahu yahummu bina muka san cewa ya himmanta dare mu gare mu wajen mu zai zo fa atla ana lahu sai muka miƙa wuyan mu wajen shi hatta kowa ya miƙa wuya yana ta kallon shiga wani bako can yana fuskanto mu hatta addahu ilaina sayruhu har sai da tahiyya shi ta kawo shi gare mu walaqina bi tahiyyatil islam ya gamu da mu da sallaman musulunci yace assalamu alaikum waradna alaihi muktada salam muka maida mishi yadda sallama ta ce ayi summa ajala sannan sai ya kewaya fina a cikin mu darfahu idan shi ya kewaye da darfahu idan shi a cikin mu wa qala sai yake cewa ya qaumi ya ku mutane ma minkum illa man yalhazuni shazaran ba kowanku daga ciki ina gaina mini kallon reni wa yusiuni hazaran yana ta mini harare wa ma yunabbiukum anni wa ba ku labari na asdaqu minni ba wanda ke ba ku labari na wanda yake gaskiya kamar ni in kuna so ku san waye ni ku saurara ni zan ba ku labari na yace ana rajulun min ahlil iskandariya ni mutun ne yan garin iskandariya mina sugar sugurul umayya daga cikin kafa kofa ta bani umayya kad wadda ali alfadlu kanafahu alfadlu farala wadda ali tashin huda mun kanafahu suturatta yazo cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha ta'ala la yudni yawmal qiyamati min almu'min kanafahu hatta ya kunu bainahu wa bainahu tarjaman Allah yana kusanto da sutura shi alkanaf dai shine sutura kawai yace wa rahaba bi aishun aishun wata gagarumar rayuwa rahaba bi tayi maraba da ni wa namani baitu wani gagarumin baiti namani shi ya kara ni shi ya daga ni ma'ana na tashi cikin gida na girma gida na karamci sun maji a ja'a biyar da haru sannan zamani ya kame ni an san mihi wa an san mihi wa ran mihi gami da talauci kawai shine suke ibara game da shi an san mihi wa ran mihi wa atalani zagalulu yace zagalulu wasu yan yara yan kanana atalani suka biyo ni humurul hawasilun da suna suna da jajayen kayan ciki alhawasil jam'i ne na alhausala na tsuntsu wannan bulukoto na tsuntsu shi ake cima alhausala alhawasil kuma jam'in shi ne ɗiyan shi dan saboda yunwa tambin su yayi jawur shi ne yake nihi kawai kuma ɗiyan nashi yayi kinaye su gami da abin nan gami da ɗiyan tsuntsaye al'adufan ɗiyan shi ne an ce zagali ɗiyan yara 'yan ƙanana na tsuntsaye to amma nashi yayi kinaya nashi ne yayi kinaya da su gami da ɗiyan tsuntsaye yace zai ci waƙe yace ka annahumu hayyatu ardin akhlatin falau ya'duna la zakka sammuhum yace idza nazalna arsaluna ka arsaluni kasiban wa in rahalna rakibuni kulluhum yace ka annahum kama ka ce su hayyatun macijiya ce ardin mahalatin ta kasar da take da hori macijiya macijin da ya kasance na garin da akwai hori ne maciji ne wanda dahin shi ya yi kwari maciji mai yunwa dai dahin shi ya yi kwari ya ce falau ya adduna da a ce cizo za su yi lazakka sun mahum to da dahin su sai ya cakuɗa ya ce iza nazarna idan muka sauka arsaluni sai su tura ni kasuban ina mai neman abinci ina mai neman tsoruci wa in raharna idan mun hau tashi zan mi bulaguro rakibuni kulluhum dukkan su ni za su hau ma'ana babu abun hawa duka diyan akai zan dora su duk dogon bulaguran nan da ake tunda lamari ya sauya duk da ya tashi cikin wadata yace wa nashartu alaina wa nashar wa nasharat alaina albidu albidu harare sun nashazat kai nashazat nan nashazat ne aka sa nashazat ne kamata wa nashazat alaina albidu albidu harare dirhami yake nihi kudi nashazat alaina sun yi mana nushuji sun yi mana kaushin hali wani mara'atun hafatan min ba'aliha nushuzan an nushuz shine kaushin hali kamar yadda mace in ta yi nushuzi ga mijinta to kuɗi haka masu kamar nushuzi wa shamasat min na sufuru a sufuru kuma harare wannan dinare su kuma sun mana koli in an ce alkhairul shumus doki wanda yake mai koli wanda bai yarda a hau bayan shi to su kuma dinare haka suka mini ba su yarda in kama su ya ce wa akalat na sudu a sudu dare da rana ya cinye mu yau da gobe ta sa gashi hannu tsuha wa haɗa matanar humuru ya ce shekaru masu hori kuma sun kakkarya mu wanta bana abu malik abu malik ya kewayo ya hayo bisa gare mu yana nihin talauci fama yalkana abu jabir abu jabir bai ya gamuwa da mu yana nihin khubza ya ce illa an ukarin sai ta hanyar lokaci bayan lokaci ya ce wa hazihil basara ma'uha hadum wannan basara ce na shigo ga ruwanta mai daɗi ne wa faƙiruha mahadum kuma matalaucinta abin zalunci ne wal mar'u min dirsihi fi shugulin mutum a cikin garin ku yana ta shuguli game da haƙorin shi na ji labarin cewa kuma garin ku kowa da ta cikin shi ma yake yi wa min nafsihi fi kallin a cikin karan kanshi kuma yana cikin wahala kanshi ma yana wahalar da shi yace fa kaifa biman to kuma ina za a ce game da wanda yudawufi ma yudawufi summa ya'awi ila ila zugubin muhaddadatil uyuni kasahunnal bila shu'usun fatumsi jiya'un na bidamiratil buduni yace yudawufi yana take wayo ma yudawufi matukar iya kewayen shi summa ya'awi sannan ya komo ila zugubin zuwa ga yan ƴaƴan yan diyan shi muhaddadatul uyuni masu kaushin ido masu irin su mai abin na mai abin ga wuka in an wasa ta mai kahin ido masu kahin ido yaran shi in ya fito daga neman to idan su dan saboda tsanin kai yunwa ta kai musu idan su akan shi akan shi yake yace ka sahunnal bila shu'usun albila tsuha ka sahunna ta tuhatar da su usan da fatsi fatsi jikin su di yayi fatsi fatsi ba kyan gani fatum si sai su wayi gari jiya'in nabi hakoran su mana da yunwa yace damiratul budun suna dan fara da cikin su cikin su a matsayi da yunwa ba su da abin da zasu ci diyan shi yake nihi yace walaqad asbahana al-yawma hakika sun waye gari a yau wasarrahana darfa sun saki idan su fi hayyin cikin wasu wata kabila kamaitin kaman matattu mun hito cikin kabila mun shigo kabila da duk kewayen da nake ina ta bara yadda ka san kana bara cikin matattu yace wa baitin kala baitin dakunan da ka kira su kamar ba dakuna ba wa qallabna al-akufa ala laitin suna ta maimaita suna ta maimaita wannan kinsu ta hihikan su akan laita ina ma a ce kaza kullum guziri ne daga baba ya taho yaran abin da zasu tarbe shi shine kawai da haka kenan babu zancen baba mun shiga uku mun lalace bai kawo komi ba kullun yaran haka muke tahiya da su yace fa fadana sai suka bude uqadad dulu'i ɗarmi na haƙarƙari jam'i ne na addil'i innal mar'ata khuliqat min dil'in a'awaj addil'i daya addulu shi shine jam'i sun warware ɗarmi na haƙarƙari wa afadna ma addumu sun kwararar da ruwan hawaye duka ɗiyan shi ne yake siffantawa wata da'aina bismil ju'i suna ta da'awa tsakanin su kullun da sunan yunwa yunwa ta zame ma ɗiyan kamar karatu ita ce kullun suke ta faɗa yace wal faqru fi zamanin li'a milikulli zai karamin alama ragibal kiramu ilal li'a mi wa tilka ashradul qiyama yace wal faqar shi talauci fi zamanin li'ami a zamanin mutanen banza li kulli zi karamin ga dukkan wani ma'abucin karamci alama alama ce duk wanda ka gani da talauci kamar ya kashe shi alama ce ta cewa mutunan nan karimi ne yace ragibal kiram a lokacin mutanen banza ho yake ni kamar magana ce gaya musu ya ce ragibar kiram kenan in suna so su zama na ba mutanen banza ba su ba shi wani abu ragibar kiramu ilal li'ami alkiramu masu karamci ragiba sun yi ki ilal li'ami zuwa ga mutanen banza wa tilka ashra'u fi qiyama wannan ku alamu ne na tashin kiyama a bar mutanen banza cikin mutanen kirki cikin talauci yana da dalili akwai hadisi da ya zo annabi sallallahu alaihi muke cewa la taqumu sa'atu hatta yakunu as'adu dunya as'adu nasu bid dunya luka'u ibnu luka'u kiyama ba za ta tashi ba hadisi ne sahihi yace kiyama ba za ta tashi ba sai ya zama na mafi arzikin mutane da duniya galibi ake ne shine mutunan banza dan mutunan banza wanda in ka bi tarihin shi shi mutunan banza ne ma'aihin shi mutunan banza ne amma kuma shine mai faɗa aje a gari shine wanda ake ma kallon mutunan kirki annabi yace kayan kiyama ta tashi su wannan asharadu sa'a ne shine yake musu nuni yace walaqad uktubirtum ya sada haqiqa ya ku wannan shugabanni an jarrabe ku wa dallatni alaikum sa'ada muta arziki ya turo ni wajen ku wa qultu qasaman na hada ina mai rantsuwa haida nayi rantsuwa inna fihum ladasaman cikin ku akwai romo fa hal min fatan yu'ayishu hunna shin cikin ku akwai wani sarmayin da zai ba ƴan yaran nan na abinci au yi gaishe hunna ko kuma ya ba su ya ba su tufatar ruha ya kawo ko wani dan bargo a kai masa rika ruha wa hal min hurdin shin akwai wani da yugaddi hunna da zai ba su abincin sahi aw yuraddihinna ko kuma ya basu arrida ya basu marihi qala isa bin hisham isa bin hisham yace fa wallahi masta'azana ala hijab sam'i yace wallahi kalamun ra'i'un wani zance mai kayatarwa bai taba shiga cikin hijabin kunne na yace abra'u wanda yahi kayatarwa wanda yahi abun al'ajabi yahi dadi wa arfa kuma yahi daukaka wa abda'u yahi kawo da sabon abu al-ibda mimma sami'tu minhu gami da abin da na ji daga gare shi wannan maganganu da ya ta faɗa ban taɓa jin irinsa ba yace la jarama babu shakka anastamahan al-ausa da mun nemi baiwa gami da tsumman tsatsan mu lokacin tsahi kuɗi za su ɗarma a kulla shi ana a jikin tsatsu in zuwa hajji muna gani kuɗi hai a ɗarma a sa burgami a sa shi nan yace to sai muka nemi baiwa akan tsumman tsatsan mu muka laluba haka mu hudu ko da wani abu kowa ya laluba wa nafadna al-akama muka kakkabe aljihuna wani hainar juhu muka nesantar da aljihu kowa ya hudu yana faɗin haka kowa ma aljihun shi haka in mushi haka ya san da cewa babu komi a ciki ya ce wani tuhu ana matsarafi ya ce ni sai na ɗauki mayahina na bashi yana ƙare wannan magana kowa kakkaɓe aljihun shi ya san ba komi yar jika ta kuɗi da ake hudowa kowa ya neme ta ya buɗe ta haka ba komi ciki ya ce amma ni na ɗau mayahina na bashi wa aka zatar jama'a ikhzi jama'a su ma suka hau dabara ta ya azun khiza'a uzunaihi a wajen kira wannan dauka wannan daga kabar harama ihzi suka bi dabara ta yace wa suka aikata irin abin da na aikata kowa ya dauko tunda ba kuɗi kowa ya dauki dan tsimman sawa shi ya beka musu tunda cikin roƙon shi akwai bargon da za a rihe yara yace wa kunna lahu sai muka ce mishi ilhaq bi atfalika ka je ka game da yan diyanka fa'a'ar da anna sai ya ba da baya gare mu ya kau da kai ba da shukurin wafahu bayan wata godiya da ya cika ta yana ta godiya ta ƙarfi wa nashirin mala'a bihi fa da watsa yabo wanda ya cika bakin shi da shi yana ta yabon mu akan wannan dan abin da muka bashi ya samu abin neman shi wannan shine karshen mukama ta goma sha uku abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada Allah ji kan al-Imam Badi'u Zaman al-Hamzani rahimahullah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh